الرحمن الرحيم يوم عشرين دقيقة لوقت رمضان في رمضان الله تبو ليه دقيق da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari malam yaya abubakar inda zai mana karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin dakace inda khalifa a fasta ma'ila a fasta mana fassara ala gafata malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدور اليتيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kake da shi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi da annabi Muhammad mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka. Suratul Ma'ul. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan sura suratul Ma'ul. A Makka aka saukar ko kuma a Madina. Wasu malaman suka ce rabinta a Makka, rabinta a Madina. Tana da ayoyi guda shida ko guda bakwai gwargwaron ta Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake an gangaro ke yanzu duka za ka ga ana bayani ne akan abin da ya shafi haƙƙi na ɗan adam da abin da ya shafi zamantakewa da makotaka da kuma ƙara tabbatar da cewa addinin musulunci ba shine addini guda ɗaya shine addini tilo wanda yake sama Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin wannan sura a aikan da zai yi kalzibu biki bayan bismillah tana fara da kamar haka ba ni labarin allazi yukazzibu bid-din wannan wanda yake ƙaryata ranar sakamako ranar haduwa kenan ba ni labarin shi ranar haduwa mai ƙaryata ba balikan lalle wane ne mai ƙaryata wannan ranar sakamakon shi ne allafi ya daɓul ya ci wanda yake tunkuɗa maraya akan gaskiya akan hakkin shi mai tunkuɗa maraya ina ba ta amfani ta nan wannan shine yadda'ul yatim din kenan an gani shi cin dukiyar maraya Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma ya akulu na fi budonihim nara lallai duk mai cin dukiyar maraya abinda yake ɗaɗɗaka wuta ne yake ɗaɗɗaka yake cin makanshi sai ya salauna sa'ira Allah ce da sannu za mu sanya shi a sa'ir Allah ya kare shi yasa za ka ji Allah subhanahu wata'ala da aka gangaro a haka ake tafiya ina ba ta an fahimta za ka ji Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمني فأما إذا ما فتره فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني ذلك كلا بل لا تكرمون اليتيم wannan dalili yana daga cikin dalili da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya jarabce shi saboda mene baya girmama maraya nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa'annan masu karyata sakamakon ranar kiyama alfazalika allazi yattaqul yatim sune masu tunkuɗa marayu akan abin da yake na gaskiyarsu ko dukiyarsu ko akan abin da yake daidai irin wannan wala ya ولا يهد ولا طعام المسكين wala ya Allah subhanahu wataala ya ce ba sa zaburar da kansu ba sa zaburar da wani ala da adil miskin game da ciyar da miskinai ba sa zaburar da kansu ba sa zaburar da yan uwansu shi yasa abin da kai shi ne kaga wasu suna yin magana akan abin da ba su da ilimi a kan shi ina ba ta fahimta kwanan nan abin duk da ya fi ya fi yaduwa shine maganan almajirai almajiranci almajiranci abin da zai baka takaici sai ka ga wanda ba kininsu ba ne ba harkansu ba ne ba ɓangarensu ba ne kuma su ne suke magana a kai ka ga ba adalci a ciki ina ba ta fahimta za ka ga wata gata nan kawai tana zaman kanta ne zaman kanta take yi ba ta san inda aka dosa ba in yanzu aka ce ta karanta fatiha ba za ta karanta shi yadda yake ba amma kuma za ka ji wai ita ne take magana akan almajirai shi almajiranci daban bara da bara kowanne yana zaman kanshi ba yadda za a yi a ce za a hana almajiranci ba yadda za a yi su kuma waɗanda suke baran ba dukansu ne mabukatan da za su yi bara ba ina ba ta fahimta mun yadda da dukkan abin da yake mai alhairi sai an samu akasin haka sai ka samu gurbatattu a ciki amma idan za a yi magana akan abu to ma'abuta abin ya kamata a suna magana wanda ba ma'abucin abin ba ne fa abin da ya hada shi da shi bai sanya ake yi ba za ka ga dukkan wanda suke maganan ba su san abin da ake nufi da almajirancin ba ba su yi shi ba kuma ba su da wata magana a kai ina ba ta an fahimta da haka ubangiji dai abin da ya faɗa kenan wala ya kuttu ala da'amin miskin siyar da miskini ka ga sai ka ɗauka ka ba shi kenan akwai wanda ya zama mishi dole sai ya je wajen wani ya nima ba shi da yadda zai akwai kuma managarci ina ba ta amfani wai sai ka ji an ce wai almajirai su ne ɓata gari ka ji rashin adalci da jahilci da ake jimina duka wanda za ka gan shi ya zama wani a ƙasan nan in ka bi ka bi tarihi ka bi tarihi sai ka ga almajiranci ya baro garin su yanzu yau kuma ya zama wani abin nan dukkan masu arzikin da in ka lura ina ba ta amfani musamman mu a nan zaria za ka ga duka yawanci an zo karatu ne daga zuwa karatu ne aka zama yan gari kuma daga nan shi ke sai arziki amma ba abin da bai da bukatan a yi mashi gyara ba za a ce ba kurakurai da ake samu amma wanda suke maganan suna da hurumin akan abu suna ba ta hankali yanzu akwai hukuma mai zaman kanta a hukumar gwamnatin tarayya an fitar da wani sashi sunan sashi kawai abin da ake magana a kan shi tsangaya ni ina aiki a wurin duka waɗanda aka sa su a wannan sashin duka waɗanda suka fito ne suka san abin da ake nufi da almajiranci duka waɗanda aka sa a sashen an ɗauko barayi barayi sama da mutum ɗari uku wanda suna aiki ne akan wannan menene makasudi yadda za a samar da abu bai ɗaya an gane yau idan aka samu mahaddisin alkur'ani gangaren kwani ya haddace alkur'ani wannan hajjin alkur'anin ya ba shi certificate da zai tabbatar da ingancin shi cewa shi ma'aikaci ne za a iya ɗaukan shi da wannan certificate din yanzu hukumar in ba tana da wannan karkashin jagorancin ofin su shafiu Allah ya saka mai da alheri kaga ai an ɗauko inda za a gyara ko mahaddisin alkur'ani wanda yake da almajirai sai ya zama kuma an samar mushi da wani aikin da yake yake samun abubuwan da suke shiga da yanda za a koyar da sana'o'i za a koyar da shi malamin a koyar da matan malamin su ma ɗaliban a koyar da su wanda dama duka ɗalibin ilimi wanda in aka je gabas za ka ga aƙalla yana wanki yana ɗinkin hula aƙalla yana yankan farce aƙalla yana tafiya da keke irin na hannun nan da zai ka kawo faci a gyara masa aƙalla za ka ga yana gyaran takalmi yana polishi na wannan duka wannan ba sana'a ba ne sana'a ina fata an fahimta amma rashin adalci ne wanda bai cancanci abu ba a dina magana ba hurumin shi ba ina ba ta fahimta yanzu da yawa za ka je gidan mai sai ka ga yara suna bara duka in ka tasa su ka tuɗe su za ta kai ka a gidansu ba almajirai ba ne ɗan gari ne sosai da iyayensu da komai don sai da muka jaraba muka yi haka za su kai ka har gidansu sai musu nuna man inda kuke karatu nuna man tsangayen ku ina ba ta an gane amma sai ka ga ka je wata ta fito tana cewa wa iyaye tana yi yaya ita ga ta fatan baɗaɗɗiya tana kai kawo a cikin gari tana yanda ta ga dama sai ta je ta kama hotel ta yi sati biyu ta kama hotel amma wai tana ga almajirai ne da ake kai su su ne wani iyaye suke sakaci da yayansu hurumin ta ne ba hurumunta ba ne ina ba ta fahimta yanzu misali profesor shafi'un allah ya saka mai da alheri ba fituwa ya na magana cewa kaza kaza kaza a'a aikin ne ake yi yadda za a samar da abin nan an gane wani muka yi zama a kano sai da aka haɗa alarammomi gaba ɗaya na wannan shiya sokoto kebbi zamfara kaduna kano jigawa a kano aka yi kwana biyar aka je bauchi shi ma aka yi haka aka zo nan kaduna shi ma aka yi haka aka je kwara shi ma aka yi haka abinda ake so wa'inda su ne mahaddata alkur'ani wanda suke da tsangayu suke da makarantu a samar musu da tsarin da su ma gwamnati za ta san da su don duk wanda Allah ya bashi alkur'ani an gaba bashi komai to amma me yasa zai zama wanda Allah ya bashi alkur'ani shi ne zai zama bai da gani sai aka yi kokari a samar da wannan hukuma wanda a yanzu kana aikace aikace to wannan shine idan da abin da yake ba daidai ba sai a ce to bari a haɗa kai da hukuman da ya kamata a gyara a samar domin dukkan wanda suke ƙasa suna cikin kulawar hukuma ne kuma suna da haƙƙi akan hukuma suna da haƙƙi samar musu da zaman lafiya kiyaye dukiyarsu kiyaye ransu kiyaye mutuncinsu duka duk wani ɗan ƙasa in dai ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi wannan a cikin gwamnati ina fata an fahimta da haka shi yasa mutane su shiga taitayin su mutum ya bar abin da ba ruwan shi min husnul islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum abin da ba ruwan shi ya bashi min da ba ruwan shi a ciki ya bashi wala ya kudu ala da'amin miskin fawailin fawailin lil musallin alladina hum an salatihim sahun fawailun Allah subhanahu wataala ce bani ya tabbatar lil musallin ga masu sallah in aka tsaya a nan kaga wa'inda ba musulmai ba su kuma sun sama sai to kai ma ai kana sallan gashi kuma an ce bani ya tabbata a gare ka ko ba haka za su ce ba fawaidu sai Allah ya ce a allazi lahum sune wa'innan wanda bani ya ya tabbata a gare su sune anas salati musahu wanda suke wasa da sallah suke tinkiri akan lokaci shi yasa kiyaye lokaci yana da muhimmanci a cikin sallah ina ba ta fahimta kiyaye lokaci za a ji ana tanana da kiyaye lokaci saboda shi gaba ɗaya sallah ya gine ne akan lokaci gaba ɗaya ina ba ta an fahimta an gane ko gaba ɗaya ya kafa da akan lokaci shi yasa kiyaye lokaci yana da muhimmanci Allah subhanahu wataala da yin maganar sallah sai ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban tana da lokaci yanzu nan ba za a yi sallan magariba ba me zai hana a yi sallar magriba saboda ba lokacin ta bane ba za a yi sallar magriba yanzu ba ina ba ta fahimta to ka ga shi yasa ake son mutum ya zama mai kiyaye lokaci in lokaci ya canza a kiyaye lokaci ya canza in lokaci ya shiga kowane lokaci yana canzawa lokacin sanyi za ka ga lokacin da ake ciki daban ne lokacin zafi lokacin daban ne ina ba ta amfani ta to Allah subhanahu wataala ce wa'annan su ne ana salatihim sahun wanda suke jinkirta sallah na الذين هم يراون ويمنعون الماعون alladina hum ne dai hum yura'una wanda idan za su yi sallar suna yi ne dan a kalle su wato dan a gansu a ga suna yi munafikai kenan su suna yin sallar ne a lokacin da ido yake kallo wato za su zo sallah azhar la'asar magriba kaga duk lokacin da sauran asu ido na gani amma sallan isha da sallan subahi sai ya zama yana musu wahala yana musu nauyi menene dalili saboda dama suna yi ne ba dan Allah ba suna yi ne dan a gansu dan a ga suna yi allazina hum yurahuna kin wa yamna'una al-ma'un kuma su ne masu hana ma'un wato shi ma'un shine duk abin da yake da amfani ina ba ta amfani da in an tambaye su ta hana irin abin da ake aiki da shi a gida an gane ko misali makotaka ya sanya a tambaye ka gatari su ne ma'udu an gane gatari fatanya lauje wuka yana ba ta amfaninta irin waɗannan dai abubuwan da ake aiki da su to idan kana da shi kana shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana Allah wa yamna'una al-ma'un masu hana abun amfani irin na yau da kullun an tambaye su ina ba ta amfani da shi yasa haƙƙin makotaka yana da muhimmanci sosai idan mutum aka tabbatar mai kiyayewa ne to in ya tambaya sai a bashi sai aka bashi aka zo tambaya sai ya nuna ma bai san inda yake ba to gobe ya zo za ka bashi ina ba ta amfani da amma ya ara ya je ya dawo maka da shi gobe ya dawo ya ara kaka sai ya dame ka wanda zai dame ka shine wanda in ya ara zai lalata maka akwai wanda za ka bashi aran abu zai lalata ba zai gaya maka ma ya lalace ba misali irin feshin gora irin goran feshi din nan da yanzu ake amfani da shi ko zai ara ya dawo maka da shi kuma ya lalata amma bai gaya maka ba bai gyara maka ba kuma bai gaya maka ya lalace ba balle ka bayar a gyara sai lokacin kai kuma da za ka yi amfani da shi ka zo za ka yi amfani da shi sai ka ganshi a lalace to ga wani ya dawo sai ka shiga sai yin ka kai ina fata an fahimta amma idan mutum ya zama mai kulawa mai lura mai tsarewa to wannan in ya zo ba ka hana mashi ina ba ta fahimta Allah ta'ala ya samu dace na'am suratul kautsar suratul kautsar bismillahir rahmanir rahim inna bainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar suratul kautsar wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu ita suran alkausara alkausara kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari Allah ya kara mushi yadda ya ce alkausar wani tafki ne a cikin aljanna tafki ne a cikin aljanna ina ba ta amfani fassaran alkausar ya zo da yawa a hadisin imam muslim Allah ya kara mushi yarda sai da na anas ya ruwaito wannan hadisin ya ce wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ta yau mu bayyana abhar wata rana muna tare da manzon Allah manzon Allah yana tsakanin ina ba ta amfani ya ce muna cikin wannan sai dan gyangyadi ya fuske manzon Allah gyangyadi kaɗan irin fisga din sai ya fisge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun marafa ra'asahu mutabassiman sai kuma ga manzon Allah ya daga kan shi na mai murmushi shi da ma annabi sallallahu alaihi wasallam jariyan shi shine murmushi ina ba ta amfani shi baya daurewa kuma baya kirkira dariya sai dai ya murmushi shi yasa shehu islam shehu ibrahim za ka tuna cewa zamani ya talfil wadahi gairu muqaddas ce mu zamanin mu zamanin sakin fuska ne ba daurewa ba shan mai ina ba ta fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka haɗu da ɗan uwanka kana mai sakin fuska kana mai murmushi ma sadaka ne ba ya ganka kawai mutum ka mutuke ba ya rasa mata ina zai fito maka amma lokacin da ya ga fuskanka a sake ka ga ko da wata magana ma zai iya yin maka sai annabi ya ce wannan ma sadaka ne yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kai yana murmushi fa kullana sai muka ce ya rasulullah ma adhaka me ya sanya ka murmushi me ya sanya ka dariya ya rasulullah wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace unzilat an saukar mishi da wannan sura faqara bismillahir rahmanir rahim inna alaina kalkausar zuwa karki sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta inna alaina kalkausar fasalli li rabbika wa nahar inda shani aka huwa al-abtar ina fata an fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai atadaruna man al-kausar kun san menene ake nufi da alhausara din nan menene ake nufi da shi kulna Allah wa rasuluhu a'lam sai ya ce musu fa innahu nahar wato wani tafki ne wani tafki ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi wa adnihi rabbi azza wa jalla alai an Allah yi mini alƙawari ubangiji na yi man alkawari yace alai khairul kasira wannan abun alkausar din nan yana da alhairi mai yawa yana da alhairi mai yawa ina fata an bayyana sai annabi sai ce wa huwa qaulun taraddu alayhi ummati yawm al-qiyamah wata wata tafki ce wanda al'umma na za su dinga gangara ta a cikin ranar alkiyama ina fata an fahimta ya ce wannan tafki ce da al'umma na za su dinga gangarawa suna shiga a ranar alkiyama Allah ya samu a ciki ina ba ta an fahimta ya ce kaga ƙwaryanta wato ƙoƙunan da suke cikin wannan alkausaran adadin nujumus sama ya ce kwatankwacin taurari ne na sama gaba daya annabi yake faɗa mana ina ba ta amfani da yace to ana cikin ana cikin gangarawa ana ciki sai a zo daidai wajen wani bawa fa ya halatta abdan sai a kanja wannan bawa a ce ya dakata muna shiga muna shiga sai a zo wajen wani wasu daga cikin bayi sai Allah subhanahu wataala ya ce a kange su fa aku da sai ce ya rabbi innahu min ummati ya ubangiji ai wannan ma suna daga cikin al'umma ina fata an fahimta sai Allah subhanahu wataala ce fa yaqulu ma tadri ma hadas ba'da ka ba ai baka sani ba ka san abin da ya faru bayan wafatin da ya rasulullah wa'annan su sun canza hanya ne ina fata an gane shi yasa duk wanda ya canza ya zo da wani abu wanda ba a cikin musulunci ba to wannan ya kirkiro abu ne man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd an gani to duk wanda ya canza duk wanda ya canza wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ya canza to wannan hausin Allah ya ce ba shi a ciki ina fata an gane wani sai ya ce to ai mu tijjanawa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shehu tijani ya zo mana da tijaniya ya ce to a duba mana a gani akwai abin da aka canza a abin da manzan Allah ya zo da shi sai a zo a duba shehu tijani ya riga ya gama magana ya ce duk abin da na zo muku da shi ku auna shi a ma'auni na mizani idan ya yi daidai da faɗin Allah da faɗin manzon Allah to ku bi ni ne na faɗa amma in ya saba ma Allah ya saba manzon Allah ku bar wannan sai da ya ba mu ma'auni tukuna kafin mu shiga daƙiƙa ya ce in kuka zo ku tsaya gabanin ku zo ku auna ta tukuna ku gani ya yi daidai da abin da Allah ya faɗa ya yi daidai da abin da manzon Allah ya faɗa idan ya yi daidai ku bi wannan to da muka duba sai muka ga ai duk abin da shehu tijjani ya ce mu yi ba shi ya ce ba Allah ne ya umarce mu Allah ne ba shi a cikin sabon abu ba shi a cikin canza abu da aka yi in aka zo ita ɗari kaguhu ne in aka zazzage ana son a ga abin da yake cikin buhun ko ana dubawa sai aka bismillahir rahmanir rahim yanzu nan muka karanta hadisin imam muslim daga Anas Allah ya kara mishi yadda yace da annabi ya farka sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'dayna kal kautsar kaga bismillahir rahmanir rahim yana daga cikin addini ko ba shi da cikin addini yana daga cikin abin da manzo Allah ya zo da shi ko ba shi da shi sai muka ce to wannan mun auna mun ga yayi daidai da abin da Allah ya faɗa yayi daidai da abin da manzo Allah ya faɗa mun karba sai muka kara gaba sai muka ga alhamdulillahi rabbil alamin to alhamdulillahi wannan ma ai ba sai an sashi a cikin ba alqur'ani da me ya bude farkon alqur'ani shine alhamdulillahi rabbil alamin farko kenan bayan bismillah abin da aka fara a jerin alqur'ani shine fatiha suratul fatiha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana babu sallah ga wanda bai karanta ummul qur'an a annabi ya faɗa qur'ani kuma ya zo da shi sai muka gani muka ce to shikenan wannan ma mun karba saboda yana daga cikin abin da Allah ya faɗa yana daga cikin abin da manzon Allah ya faɗa sai mene ake yi bayan sai a ce istighfari to ai istighfari a lalubo a duba a cikin alqur'ani Allah ya ce ayi manzon Allah ya ce ayi sai muka laluba sai muka ga a ai inda Allah subhanahu wataala ya umarni da istighfari suna da yawa mu kawo daidai da inda kowa kowa akalla ya ji ko ya iya wurin واستغفروا ربكم فقولوا واستغفروا ربكم انه كان غفارا سوره النوح عليه السلام ku yi gafuni magafarin ubangijin ku shi ne gafara ne yursilis sama alaikum bidirara muka ji a to wannan ma Allah ya faɗa sai annabi ya ce shi da kan shi na yin istighfari so 100 a wani ruwaya ko so 70 wanda annabi baya zunubi da ya gafirin laka Allahu ma ta kaddama min zambi fa wa ma ta akhara wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima to shikenan wannan ma mun karba kin ga gashi ya zo alqur'ani gashi kuma annabi ya ce yana istighfari ashe mu ne na hannu da aula ni istighfari ko da wanda je zunubi yana istighfari ina kuma mu wanda muke cuɗanya da zunubin a kowane lokaci wannan ma mun karba to mene ya rage salatin annabi to alala ba a gani shi ma annabin yana yin salatin sannan ubangiji ya umarta ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima inna allah shi ya fara cewa da kai shi yana yi sai ya faɗa mala'iku sai ya ce ya ku mu'mini ina ba ta amfani a to alqur'ani ya zo da shi to ga manzon Allah ma sa abai sun tambaye shi ya zai yi salati ina ba ta fahimta sai aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawalu irin nashi yanda za a yi mishi talati ya zai ce a mishi talati ina ba ta fahimta za a yi taro ne sai aka ce za a karrama akwai naka a ciki da za a karrama shi a wurin taron sai ka zo a ce kai ne MC mai gabatarwa mai jagorantar taron sai ka zo wajen wannan nakan da za a karrama zai ka ce ranka ya fa da kai a cikin wannan tawa ga ya man wani irin karramawa da kamba ma ka zan yi idan aka zo wajen wannan taron an fahimta shi wanda za a karrama sai yamkin ya zo ce kai ya gaya mishi irin kamba mawa da Allah zai ya gaya mishi in dai ba fulatani ne zai iya faɗan mishi sai dai yan ba wangare ne ina ba ta an fahimta amma mu fulani ai ba za a iya ba sai duk abin da ya haɓa kai sai na ce maka saboda muna da kawaici muna da kunya ina ba ta an fahimta to balle ne gidan gaba daya nan ba mu da haka sai muka da to da salatin sai a ce sai la ilaha illallah ai ita ne ma karshen zance man qala ahir kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljanna qul illah haka Allah ya ce summa zarhum fi qawlihim yal'abun sai maka ga to ai wannan gaba ɗaya shine dariƙan gaba ɗaya to menene sabo a cikin abin da annabi ya zo da shi menene sabo abin da yake alqur'ani kuma dama shi tijani ya ce mu auna to mun auna mun gani to mun karba ina ba ta abu sai ya ce to ai kun ce ai lazumi da safa da lazumi da yamma ina ko ka gani a ga ina alqur'ani ina ba ta an fahimta shi nan alqur'ani yana ta faɗa bil gudwi wal asad ku ambace ubangiji safiya da yammaci to me ya rage kuma me ake jira ina ba ta an fahimta shi ne Allah subhanahu wata'ala sai ya gaya ma manzan ya gaya ma sahabbai manzan Allah ya gaya musu wannan ya ce wannan ina ba ta amfani da hukunci yana daga cikin alkausa wannan tafki wanda Allah subhanahu wata'ala muke fatan ya samu a ciki an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi kuma yana faɗa ya ce ita ita tafki din nan wato haudin nan sai an yi tafiyan wata ɗaya ana cikin tafkin ba tafiyan wata ɗaya za a yi kuma ba in gaji an ce tafiyan wata ɗaya irin na mala'ika ne ba irin naka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ya ce ruwanta fari ne tar ya fi nono fari ga ƙanshinta ya fi almiskin ina ba ta amfani da haka sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya shata ba shi ba kishi har abada har abada ba shi ba biki Allah ya ba mu wasu kuma suka ce ai alkausar din nan shine annabuwa annabta da aka ba manzon Allah shine alkausar din gaba daya wasu suka ce alqur'ani wasu suka ce musulunci duka yana daga cikin alkausar ina ba ta amfani da an je ta faɗa wasu ma suka ce sahabbai ne Allah ya kara musu yadda ala ayi halin dai Allah subhanahu wata'ala ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkawarin alkausara Allah ya ba mu tana fara da kaman haka a maka aka daukar ko madina tana da ayoyi guda uku inna a'adaina kalkausar lalle haƙiƙa mun maka kyautan alkausar kamar yadda ne bayani ina ba ta fahimta fasalli da rabbi ka wani ha kai sallah ka koma ga ubangijinka kai sallah dan neman yardan ubangijinka wani har sannan kuma kai layya ko kai hadaya kai yanka ina ba ta fahimta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo hadaya sai da ya soke raƙumi ɗari raƙuma ɗari saba'in gaba ɗaya da hannun shi ya soke guda saba'in guda talatin ya kira sai dina ali Allah ya ƙara mushi yadda ya ce ya ƙari ki an ce sai dina ali ne ya ƙari ki gaba ɗaya aka ce ai sun ma yi musharaka da wasu sahabbai dan su sai dina umar ba sakura ba su ma sai da suka soke a cikin hadayen manzon raƙuma ɗari ka taɓa cin wanda ya wannan hadayen har duniya ta nade ba za a ƙara samu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari a hadaya fa ina ba ta an gani to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ka yanka ka soki shi yasa hadaya abinda aka fi so hadaya abinda aka fi so shine dabbar da take girma hadaya ke a samu rakumi in ba a samu rakumi ba a sami sa in ba a samu sa ba a samu rago amma alayya kuma an fi son karami an fi son ka fara da rago rago ya fi sa sa ya fi rakumin alayyari an gani shi hadaya wanda ya je makka ko wanda yake bukatan ya hadaya to wato ya samu wata buɗi ne na daban shi ko layya kwaɗaitarwa ne sai aka ce to a fara kaga yanzu aka ce kowa sai ya sai rakumi zai su yanzu ma ragon ya aka kare ina ba ta an fahimta ko a ce kowa sai ya sai sa kuma gashi abin da ake so ne ya yawaita an gane ko shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana fasalli da rabbika wa naha inna sha'ani aka huwa al-abtar lallai makiyinka makiyanka su ne masu yankakken baya wannan fa shine jawabin duk kyautan nan da aka yi ma manzon Allah da wannan abun saboda wannan kalmar ne da za a faɗa inna sha'ani aka huwa al-abtar ina ba ta an fahimta an ce wata rana ka'ab bin malik ka'ab bin malik da ya huce yana da cikin shine sayyidina muhammad bin musallama ya kashe shi ya tsara wuce ka'ab ba ya dade yana shigo yana shakiyanci ba ya huce ne kuma yana da cikin wanda suka tsaya littafin tattaura shi ka'ab bin malik sayyidina muhammad bin musallama annabi ya ce wa zai kawo mishi kanshi sabai suka shiru saboda kato ne katon gaske ga girma ga tsawo sai sai na Muhammad bin Sallama ya ce ni ne ya Rasulullah sai amma ina roƙo a haɗa ni da mutum biyu sannan kuma ina roƙo alamun ce man maganar da zan faɗa saboda dubaran yaƙi annabi ya ce an baka dama sai sai na Muhammad bin Sallama kawai ya tafi shi ka'ab din Qurayshawa sai tambaye shi wai ga wani ya zo ya ce shi annabi ne a littafin ku akwai wannan abin da ya buɗe baki sai ya ce ai ku kun ma fi shi alhairi ya ce makwarai shawa shi ka abdul malik wai ya ce ai ku kun ma fi shi alhairi ku kalla mana ku gani ba shi da wani asa a bayan shi ina ba ta an fahimta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce inna shani aka ko kuma wannan ya inganta ya tabbata a cikin hadisi sannan kuma akwai Asif bin Wa'il shi ma an zo ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam sun hada a daidai ya fito Ka'aba bakin masallaci ana magana sai ya bude baki lokacin daidai dan dan manzon Allah ya rasu sai da na ƙafi Allah ya ƙara mu yarda wannan a lokacin ya rasu sai shi asil bin wa'il din sai ya ce ma yake gaya ma kafaran yake gaya mu zan Allah ai yanzu ku jale shi duk wani abubuwan da yake daga kan shi ne zai tsaya tunda yanzu ya zama mai yankakken baya wai ba shi da wani ɗa da zai gaje shi ashe shine abin tausayi shine aka yanke shi gaba ɗaya ina ba ta amfani to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana an gani wancan hadisin sai da Abbas sai da Abdullahi bin Abbas an rawaito a wuri wanda muka faɗa na Ka'ab bin Ashar ina ba ta amfani Allah ya lalace su to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce inna sha'anaka huwal abtar lalle makiyanka ya rasulullah su ne masu yankakken baya kuma haka yake yau haka yake gobe نعم سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون سورة الكافرون الله سبحانه وتعالى يقام أن سورة سورة الكافرون a makka aka saukar ko a madina tana da ayoyi guda shida wannan surori guda biyar ne aka fara da farkon yadda aka fara da wannan surori guda biyar ne a cikin alkur'ani gaba daya wanda suka fara an buɗe su da shi qul uhiya ilayya suratul jinn ko sai wannan qul ya ayyuhal kafirun sai wanda zamu shiga qul huwallahu ahad قل أعوذ برب الفلق سيو سيو ني قل أعوذ برب الناس سورة سورة guda biyar da aka fara da wannan aka fara buɗe wasu da wannan ina ba ta fahimta an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana gaya ma sahabbai Allah ya kara musu cewa idan mutum zai yi bacci ya karanta wannan sura ina ba ta fahimta ya zama a daidai gaban da zai yi baccin ya maimaita wala an tun abudu na ma'a abudu wala ana abudu ma a baccin wala antum abiduna ma a'budu wannan shine wato ya zama ƙarshen baccin shi yayi bara'a da shirka gaba daya yayi bara'a da shirka gaba daya ina ba ta fahimta sannan kuma an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi rak'atan fajr yakan karanta suratul falaq da suratul ikhlas a rak'atan fajr wani lokaci kuma sai ya karanta fatiha kawai ba zai karanta suratul kuliya ba ba zai karanta suratul ikhlasi kul huwallahu ahad ba har ruwaito wannan ina ba ta amfani ta sannan kuma an ruwaito idan aka gama dawaki idan mutum ya dawaki zagaye bakwai akwai inda ake tsayuwa a maqamul ibrahim a sallah raka'a biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta wannan suratul kafirun da kuma kul huwallahu ahad ina fatan an fahimta to abin lura da za mu duba a wannan sura yanda Allah subhanahu wata'ala ya maimaita kalmar surar ayoyinta guda shida ne yanda Allah subhanahu wata'ala ya maimaita bari mu karanta mu Allah subhanahu wata'ala yana cewa kuma yana daga cikin dalilin suran Qurayshawa sun zo suka samu manzan Allah ka ce to abinda suke so yanzu a zo a haɗu a zauna lafiya wannan shekara sai mu bauta ma abinda kake bauta ma shekara mai zuwa kai kuma da jama'anka sai a tare sai a bauta ma mu ma abinda muke bauta ma kaga ba faɗa ke suka zo suka ce manzan Allah ina ba ta an bayyana shi yasa ka ga maganar da muka yi ran nan ba yadda za a yi addinin musulunci ya daidai da wani addini addini a wurin Allah shine addinin musulunci inna dina inda Allah al-islam ba wani wanda zai zo ya ce maka yau akwai wani sabon addini daban wanda zai zama ya baka dama da musulmi da wanda ba musulmi ba a zama daya ba zai taba yiwa ba ina ba ta an bayyana ba zai taba yiwa ba kowa ya tsaya a nashi Allah ya ce kul ga ya musu ya rasulullah ya ayyuhal kafirun ya ko innan kafirai la a'budu ma ta'budun ba zan bauta ba abin da kuke bauta ma ba la a'budu ma ta'budun ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma wala antum ولا أنتم عابدون ما أعبد wala antum kuma abiduna ma a'budu ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma ba wato ku kun tsaya akan matsayin ku cewa ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma ba ni ma ina nan tsaye a matsayina ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba na ولا أنا عابد ما عبدتم wala ana abidun ni din nan fa ba zan bauta ma ma abattun abin da kuke bauta ma ba na ولا أنتم عابدون ما أعبد wala antum kuma din ku din da kanku ba za ku bauta ma abiduna ma abu abin da ni nake bauta ma ina fata an fahimta wato su ma mumine da muke tare da su ba za su bauta ma abin da muke bauta ma na'am لكم دينكم ولي دين lakum dinukum kowa ya rike addinin ku ku rike naku waliyar din ni ma in rike nawa a bari ranar sakamako a gawa zai fita sai a gani ina ba ta an fahimta to abin lura anan an maimaita la abudu ma ta abudu so uku wala antin abiduna ma a abudu so uku aka yi balance ko to idan aka lura malamai sai suka ce ai zamani ma ya kasu kashi uku ne zamani ya kasu kashi uku ne ina fata an fahimta akwai jiya shine in aka ce jiya ya haɗu da shekaran jiya ko ya haɗu da satin da ya gabata ya haɗu da shekaran da ya gabata wannan duk zamani ɗaya ne wato duk abin da ya wuce shi ma yana mazanin yana zaunan zamani ina ba ta an fahimta to akwai kuma yanzu yanzu shi ma zamani ne a yanzu dinnan da muke ciki muna cikin wani zamani ne na yanzu ko sannan kuma akwai zamani na gaba gaba an gani akwai gobe aiko akwai tv akwai wata mai zuwa akwai shekara mai zuwa akwai jiya akwai shekaran jiya akwai yau akwai yanzu ina fata an fahimta sai suka ce to aikin da ya zama a zamani uku shi yasa ubangiji sai ya amfani da wannan sigan guda uku la abudu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu dukan su sai aka ba da balance aka zama uku ma'ana shekaran jiya da jiya ban bauta ma abin da kuke bauta ma ba yau ban bauta ma abin da kuke bauta ma ba gobe ma ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba ina ba ta an fahimta an gani shekaran jiya da jiya da yau la abudu ma ta'abudu ina ba ta an fahimta suka ce to shine da sai mu tambaya mu ce to kowace gaban ma ta'abudu la abudu ma ta'abudu shi a wani gaba za mu sashi za mu sashi a gaban jiya ne ko a gaban yau ko a gaban gobe ina ba ta fahimta sai mu ce to wala antum abiduna ma a'bud shi kuma a wani gaba za mu sashi ina ba ta fahimta wala ana abidun ma abattum shi kuma a wani gaba za a sashi kaga ai gaba uku kenan kowanne sai a duba mishi gaban wanne ne zai zama jiya ban bauta ma abin da kuke bauta ma ba wanne ne zai zama yau ban bauta ma abin da kuke bauta ma ba wanne ne zai zama gobe ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba don kowanne ubangiji ya raba shi ne gaba gaba ina fata an bayyana to muka tsaya tsaf muka lura sai muka cewa la abdu ma ta'budu shine gobe ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma gobe ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ina ba ta an bayyana in muka duba wala antin abidu na ma abu yanzu ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba a yanzu sai muka duba wala ana abidin ma abu jiya da ta gabata ma ban bauta ma abin da kuke bauta ma ba balle yau balle gobe lakum dinakum waliyatin kawai kowa ya rike addinin shi gaba daya ina ba ta an fahimta kowa ya tsaya a matsayin shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan a karshen ya zama a baccin shi shine to ya tsira ta shirka zai tashi a cikin aminci ina ba ta an bayyana insha Allah subhanahu wataala ya sa mu dace shikenan sai mu kwana nan goban Allah kai mu za mu haɗa karatu kuma za mu haɗa da sauka da addu'o'i inda fitinu da suke damun da suke damun kasan mu Allah ya dauke mana Allah ya mana arziki ya ba mu kudi alfarmar sai da Rasulullahi Allah ya saka da alheri bayan da kace da kansila namu ɗan uwan shi na asabi sun kawo alkur'ani guda biyar ga sunan suka ce a yi mahaifinsu marigayi ta yi addu'a da shehi namu Allah ya jaddada musu rahama Allah ya musu takayya da alhaibu kuma Allah ya ba su masu tunawa da su ya ba mu masu tunawa da masu masu yi na Rasulullahi.
Rajiya salatu ba
Khalifa da ya jagoranci wani tafiya ana saka mu da ɗaya ne, ana kama tarashi Allah ƙara haɓaka kuka da wani tafiya a wajen maki sallallahu alaihi wasallam ya ana shi wani na duniya. Albarkan maki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana muwa wada da lalatar kadari. Na sanya mu cikin masu rabo wajen shan alkawtara. Rabbana rabbana rabbana rabbana. Alhamdulillah.